أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله راد mu cikin wannan masallaci inda muke karatu cikin littafi na risala muna fata abin da zamu karanta Allah ya bamu lada akai inda zamu yi kuskure Allah ya gafarta mana mawallafi na wannan littafi Allah ya gafarta mishi Allah ya kai haske kabarin shi mu da muke tafi Allah ya ɗauki muna cike da imani to jiya mun soma karatu a babin da yake magana kan lahiya da yanka da suna da farauta da kuma al'amari na kaciya da kuma abin da ya haramta na daga abinci da abin sha muna nan cikin babin da yake magana kan lahiya ɗin mun tsaya inda malam yake karantar da mu ba a sai da wani abu daga jikin naman lahiya ƙashi ne fata ne ko kitse da dai sauran makamantan irin wannan za mu tashi wanda kuma shine karatu na ƙarshe a cikin abin da ya shafi lahiya ɗin menene ya mutum zai yi da naman idan ya yanka me ake so ya yi da shi to nan ne za mu tashi insha Allah wannan shine darasi na hamsin da tara malam ya ce wa ya kula rajul min ubahiyatihi wa ya tasaddaku minha shi wanda duk ya yi lahiya ya akuli zai ci min ubahiyatihi daga wannan abin da ya yi lahiya da shi wannan rago ko akuya ko saniya ko rakumi wa ya tasaddaku minha kuma zai ebi wani nama daga ciki ya yi sadaka da shi in ya yi haka aflan lahu shine ya fi gare shi ya yi sadakan yana da kyau amma walaisa bi wajibin ba wai wajibi ba ne a ce in daga abin da ka yi lahiya da shi sai ka ɗauka ka yi sadaka da shi wannan ɗin ba wajibi ba ne mun gane ko amma in ka yi yana da kyau to wannan kenan amma wala ya aqulu min fidyatil aza ba zai ci ba daga naman nan abin da ya yanka na fidya wannan shi ma duk a wajen aikin hajji ake samu a wajen aikin hajji akwai yanka iri biyu akwai wanda ake kiranta hadaya akwai wanda ake kiranta fidiya to hadaya shine muka yi ta magana a baya amma wannan fidiya din to ita ana ba da ita sakamakon mutum ya yi wani laifi ne in ya yi laifi to sai ya ɗora wannan laifi din da wani yanka cikin waɗannan dabbobi da aka lissafa. to wannan fidiya na ƙazanta fidiyatul aza wanda yi domin wani abu da na laifi ko na ƙazanta to wannan ba zai ci komai daga wannan nama ba sadaka da ita ake yi na hakan nan ma jaza'u saidi wato sakamakon nan na farauta da ya yi a muyi magana akan farauta lokacin aikin haji da ya farauta aka ce to ga abin da zai yanka to wannan abin da ya yanka nan shi ko ba zai ci daga gare shi ba wa nazarin masakin hakan nan ba kancan miskinai ya ce ya yanka wannan domin miskinai ne to shi ma ba zai ci ba wa ma a ɗiban min hadayin min hadai ta ɗau'i ƙabla mahilli hakan nan ba zai ci ba daga dabban da ta kasa na hadaya ƙabla mahillahu gabanin aje inda za a yanka ta sai ta kasa sai aka yanka to shi ba zai ci daga wannan naman ba. sai dai a yi sadaka da ita. Amma wa ya kulli masu wa zalika isha a duk abin da yake koma bayan wannan na bakin yanka da ake yi to wannan zai ce duk yadda ya so. To an gama da batun lahiya za a je batun za mu shiga batu na yadda ake yin yanka wato yanka dabba kan shiga baki ɗaya shine za a shiga a nan. Malam ya ce wa zakatu To in an ce zakka a nan ba ana nufin zakka na na na zakka da ake fitarwa na kayan gona ko na kuɗi ba. In ka dubi kalman da kyau zaka ga wannan zalin aka yi amfani da shi ba zaira ba. To bambancin su kenan shi zaira shine na zakka wannan na kayan gona na kuɗi na kaza na kaza wannan kuma zakatu na yanka. To shi wannan yanka ga baki ɗaya yanda ake yin shi in an zo za a yanka shine kad'ul hulqumi a yanke makogwaro gaba ɗaya wal audaji da waɗannan manyan jijiyoyi da suke jikin makogwaro a lokacin da mai yanka ya yanke waɗannan to shine yayi yanka mun fahimta ko wala yajzi'u aqallu min zalika aka yanke abin da bai gama wannan ba, ba a gama yanke makogwaro ba, ko kuma aka yanke makogwaro aka bar waɗannan jijiyoyi guda biyu ba a yanke su ba, ko kuma aka yanke jijiyoyi guda biyu ba a yanke makogwaro ba, ko kuma aka so mu yanke makogwaro da jijiyoyi ba a gama yanka su ba. Mun gane ko? Ko kuma aka yanke makogwaro aka yanke jijiya ɗaya, kaga dai bai kai waɗannan ukun ba. to duk yankan da aka yi in ba a game waɗannan ba, to wannan yanka bai halatta a ci ba. Shi ne layi zuwo a min zalika abinda bai kai an yanke makogwaro da sauran waɗannan jijiyoyi ba, wannan yanka bai yi ba. Mun fahimci wannan farko? To wa in rafa ya dahu, idan mai yanka sai ya ɗaga hannunsa, ba da ƙarfi babu zalika bayan ya soma yanke wannan wuya ya soma yanke makogoro da jijiya bai gama ba sai ya ɗaga hannunsa sun ma'ada sai kuma ya dawo da hannu domin ya ci gaba da yanka mun gane ko to fa'aji haza zai ci gaba da kai komo da wannan wuka a wuyan wannan dabba falatu kalba za a ci ba mun gane ko To, amma yaushe ne shekaran jiya mun yi karatu, in an yi adafi da summa. Mun gane, sai nama suna hau, yawa in an yi adafi da summa yana nuna cewa akwai jinkiri a tsakanin na farko da na biyu. Mun gane ko? Da ya so mai yanka, sai kawai ya ɗaga hannunsa, a, cewa mu gama yankan nan ba ku zo mu ci gaba. to wannan ba za a ci ba saboda me an samu jinkiri. Amma inda da ya soma yanka sai wani abu ya taso wanda ya fi kuma wannan yankan dole a bar shi, sai aka bar shi, sai aka zo aka karasa za a ci. Ko kuma ya soma yanka ɗan rabuwan yankan da da da dawowa yi ɗan lokaci kaɗan ne, to wannan shi ma za a ce. Mun gane ko? saboda me saboda wannan adafin kadai da aka yi da summa da a ce an yi adafi da fa'un ne kamar sai aka ce wa in rafa'a yadahu ba da qad'i ba bi zalika fa'a da yadahu mun gane ko sai aka dafi da fa'un ba summa ba to wannan ko dan daga hannunka kai ka koma da shi ba za a ci ba saboda shi yasa shi a larabci wato dole sai ka fahimci ma menene ake ya larabcin yake kuma ya ake yin amfani da shi yana nan cikin alfiyat siyuti wanda ya akan ilimin hadisi mun gane ko ina ganin babi na ɗari biyar da hamsin da tara yana cewa dole mai neman ilimin hadisi sai ya san ilimi na lugga ilimi na shi yaren larabcin saboda mene hadisan gabaki ɗaya da larabci aka karanto su to saboda haka sai ka san ilimi na yaren larabci an ce ilimi na lugga kuma ba wai fassarar kalma ɗaya ba yaya laraba suke amfani da wannan kalma a wane waje suke amfani da wannan kalma mun gane ko a wane waje a wane lokaci yaya suke yi dole sai ka sani to wannan kenan. To wa in tamada idan kuma yau sai mai yanka ya zarce da yankan shi shine tamadan zabihu hatta ka da ra'asa har yanke kan ma gabaki daya gaba ɗaya da ya kama kan kaza ya sa wuka sai da kan ya cire ma gaba ɗaya. Irin wannan karatu yana nan a cikin iziya. In mai yanka ya wuce da yanka har ya cire kai, to wannan a sa'a ya muna ne yanka dai na farko. amma wata wukan za a ce suna abin da ake nema ai ya samu irin wayannan kaji na agric din nan da ba su da karfi ba za ka yi aune ba sai ka ga ga kan kaza a hannu ɗaya ga wuka a hannu ɗaya to wannan dai yanka dai ya yi muni amma za a ci saboda abin da ake nema a yanka an riga an yi shi mun gane ko to wannan za a ci to nan zaba hamin alƙafa duk wanda ya yanka sai so ma yanka ta ƙeya ta ƙeyan dabba ta baya kenan sai so mai yanka ta baya to wannan lamtu ukal ba za a ci ba mun gane dalilin rashin ci ba a san menene ya kashe wannan dabba ba maybe kafin ka zo ka so ma yanka ta ƙeya kana ta yi kafin ka raba wannan ƙashi ɗin ma dabba ta riga ta kai makisanta kai kuma baka yanke ta inda ake yankawa ba mun gane ko to ba za a ci wannan ba ba san menene yanka wuya ne ya kashe ta ko kuma a kokarin sai ka raba wannan ƙashin wuyan ne ma tukunna a nan ne ma mutuwan ta ya zo so da haka ba san menene ya kashe wannan da so da haka lan tokal ba za a ci ba ba za a ci ba to wal baqaru kaga saniya tuzbau ita yanka ta ake yi ko to amma fa in nuhirat idan aka soke ta ukilar za a ci. Yau sai ga dalilin da ya sa aka zo ba maimakon a yanka saniya sai aka soke ta kamar yadda ake soke raƙumi. Ita saniya mayankanta biyu ne, za a iya yanka ta tauye kuma za a iya soke ta. Shi suka ana sokewa ne a labbu. Labbu shi ne wannan ɗan rami wanda wannan ramin daga shi zai tafi har kan zuciya ne. hakan nan duk dabbobin da aka soke su ai kan zuciyan yake zuwa ya tafi kai tsaye da wannan wuka din raƙumi daga nan ɗinsa kawai sai zuciyan shi saboda haka ana soke wannan waje din zai je har ya taɓa kan zuciyan shi kenan sai tafiya to tana da wannan labbu din in aka soke ta ita yanka ta ake yi to amma in ya kai ga an soke ta ukilat za a ce wal iblis shi kuma raƙumi tun har soke shi ake yi fa in zubihat kamar ta fada rijiya duk ma za mu zo magana ma kenan ta fada rijiya an gagara yaya za a yi a yanka ta to sai dai al'amarin me ya rage sai sukan shi ne ya fi kusa to an soke ta za a ce shi ko raƙumi soke shi ake yi fa in zubihat in yau kuma aka ce gashi an kwantar da raƙumi aka je garin sai an yanka shi to wannan lamto kalshi ba za a ci ba mun gane ko to amma shi ma shine nan ma okay to waqad waqad ikhtilafa za mu yi magana kan wannan an yi sabani fi akliha eh wajen cin raƙumi idan aka yanka babban sabanin kuma shine yau kamar shi ma raƙumin sai ya fada rijiya babu abin da ya fito waje wanda za a iya abin nan da shi sai kan ne kawai zalau-zalau a waje, ta wannan sai a kama a yanka, tunda ba za a iya kaiwa ga wancan ba, a soke, to shi kuma an yanka nan shi ma za a ci. Mun gane ko? Malam ya ce, walgana mu kaga akuya, tuzbahu, in su ma yanka su ake yi, fahim nihirar in ya kai ga an soke su don tukal su ma ba za a ci na. Shi ma ka duk filifa aiban, an yi saɓani kuma menene dalilin saɓani in sukan shi ne abin da ya fi kusa da wajen yanka ɗin. A ta shiga wato yanayin da ba yanda za a yi sai soke wato wannan in an soke za a ce. Mun fahimta ko? To wannan shi ma an gama da shi, to dukkanin wayannan wanda aka ce za a soke, kamar yadda ya cikin littattafai, duk abin da aka ce yankawa za a yi, sai yanka bai samu ba sai suka saboda yanayi da halin da suke ciki a wannan lokaci tun an soke za a ce haka duk abin da aka ce yanka shi za a yi sai ya shiga wani hali da ya shiga a daidai wannan lokacin wanda babu yanda za a yi sai batun suka in an soke za a ce malam ya ce wa zakatu ma fi batni zakatu ummihi yankan abin da ke cikin cikin dabba to yana tafiya ne da yankan ummihi uwar wannan dabba ɗin. Za a iya yanka ragon tinkiya sai a samu ga ɗan tayi a ciki, za a iya yanka saniya sai a samu ɗan tayi. To yankan wannan ɗan tayin muddin har an yanka uwar, aka fito da ɗan tayin ba shi da rai, to shi ma yankakke ne, duk a gwamutsa shi a cikin nama ga baki ɗaya, duk za a cinye shi. mun gane ko amma da sharaɗi menene sharaɗin ina muke iza ta makalƙuhu ko to iza ta makalƙuhu idan halittansa ya cika shi wannan ɗan tayi ɗin halittan shi ya cika wani bata sha'aruhu sannan gashi ya fito a jikinsa shi ne za a iya wancan yanka da aka yi ma uwa shi ma an yi masa. Amma yau da za a yi yanka sai aka fito da ɗan tayi, ɗan tayi kuma sai yana motsi, a to ɗan tayi bai yanku ba, to a lokacin shi sai a yanka shi. Mun gane ko ɗan ana cin ɗan tayi ne idan halittarsa ya cika sannan gashi ya fita a jikinsa. In an fito da shi da rai a yanka shi. in an fito da shi ba rai yankan da aka yi uwan shi shine yankan shi mun fahimta ko ka'idar kawai kenan to wal mughaniqatu kaga dabban da aka aka aka aka matsare ta bi hablin da igiya igiya ya shaƙe ta mun ji na farko wanawihi da makamancin irin wannan ko igiya ya shaƙe ta ko kuma irin matsatsi na cikin abin hawa motar da aka ɗauko dabbobin a zo da su aka matse ta wannan na farko kenan wal mauquzatu da dabba wanda aka jefe ta bi afan da sanda wa shibihi da makamancinsa sai aka zo aka bige ta mun gane na biyu wal mutaraddiyatu da dabba wanda ta gangaro daga kan dutse ta faɗo ko kuma irin dabba wanda ta faɗo akan daga mota ana tafiya sai dabba ta faɗo daga bayan roka duk ta shiga layin mutaraddiyatu na uku kenan wannan ɗiyatu da dabban da ɗan uwan ƴar uwarta ta soke ta ta soke ta da ƙaho ko kuma aka soke ta da wani abu shine na ɗiha wa akilatu saba'i da dabban da zakoka suka bige ta zaki kafin ya bige dabba ba wai kama ake ba sai ya bangaje ta. Mun gane ko? To dabban da aka bangaje ta, ko kuma a sabau abin da ya kama na wa'yannan zakoka su mage, su kura, su dila, mun gane duk irin su duk masu farautan nan, har da kuma wa'yannan su shirwa da su shaho. Duka wa'yannan sai sun bangaji dabba kafin sai su ɗauke ta, da bangaji wanda ɗauka haka suke yi. To haka irin ‘yan kaza kenan ko abinda shawo ya zo ya bige ko kuma shirwa ko mikiya saboda ya ɗauka ya je ya ci. To waɗannan iza balaga min hazi lujuhi mablagan lati ishi ma'ahulan tukan. Sai aka zo ba wai sun mutu ba ne, ba su mutu ba amma da aka zo sai aka same su sun isa bigiran da lamti ish ma'ahu ba za su iya rayuwa da raunin da aka yi musu ba, ba za su iya rayuwa da raunin da aka yi musu ba, to waɗannan lamtu kalbi zakatin dan an yanka su to ba za a ci wannan dabbobin ba. Su ne za ka haɗa duk da dabbobin da mota ta bige su, yawa maza wuƙa, to a kawo wuƙa a kawo wuƙa, mun gane ko? To idan aka kaddara cewa to yanzu in an bar wannan dabba za ta rayu ba za ta rayu ba, to sa mata wuƙa don yankanta bai halatta cinta ba. Amma idan eh gashi tana da wannan larura, in an batta za ta rayu eh za ta rayu, sai dai ko za ta rayu da wannan wannan na ƙasa da aka yi mata, to wannan an yanka za a ce. Bambancinsu kenan. to wayannan guda biyar ta kowane hali idan ya faɗo in har aka duba ga eh ayin an bata wannan za ta tafi akwai akwai makasa guda biyar wanda in ya faru akan irin wannan an san dabba bata rayuwa kamar dabban da kwakwalwanta ya fashe wannan bata rayuwa duk inda aka je dabban da gadon bayanta ya karye mun gane ko shine wato har jijiyoyin spinal cord din nan shi ma ya kare shi ma wannan an san batta rayuwa dabban da cikinta ya fashe shi ma ga hanji a waje wannan an san an batta batta rayuwa to so da haka aka zo aka samu mota ta mata wannan babu mazaukan da za a yi wanda zai zo ya ya abin nan nata ya halatta ta haka nan dabban da ta samu ta samu rauni a cikin ciki, to shi ma wannan kaga yan ambata, gashi tana numfashi, amma yan ambata an san wannan wani ɗan lokaci kaɗan ne, to shi ma wannan ba za ta abin nan ba, ba za a ba za a ci ba dan an yanka ta mun gane ko da kuma dabban da wasu jijiyoyi manya suka na biyar ɗin kenan dabban da wasu manyan jijiyoyi suka riga suka balle yawa jini ne kawai zai yi ta kwaranya jijiyan da ba a iya zuwa ma a haɗa ta an san wannan lokaci ne kawai take jira dan an yanka ta wannan shi ma ba za a ci ba to dole ne a kiyaye wannan ko da ke an samu saɓanin malamai a cikin mazhaba kamar su imamu zanuni sun ce a'a kai in dai an samu da ran nan fa wukan nan kuma yayi aiki za a ce to amma dai kiyayewa shine yafi mun gane ko kiyayewa shine yafi nan to kar wannan ba za a ce su ba malam yace wala ba asa bari mu gani bari mu gani bil intifa'i bi jildiha a bari mu karanta nan sai mu tashi akwai wala ba asa a gaba eh wala ba asa amma babu laifi lil mubadarri ga wannan duk wanda yake cikin tsananin bukata an yi akulan mai tata ya ci ma mushe mun gane ko babu laifi ya ci mushe tunda yana cikin tsananin bukata ba zai bari yunwa hatta galabatar da shi ba ya ci mushe wa ya ya ƙoshi wa ya tazawwada ya yi maguziri da wannan mushe ɗin yana tafiya yana ci yana tafiya yana ci malam ya ce fa'inista gana anha idan ya wadatu daga barin wannan mushe shine ya samu abinci to a wannan waje ɗaraha sai yadda wannan sauran abin da yake guziri da shi mun gane ko to yana ganin sai mu kwana a nan sai mu tashi wala ba sa bil intifa'i bi jildiha iza bibiga eh to wala ba sa babu laifi nan ma bil intifa'i mutum yayi amfani bi jildiha da fatan wannan mushe amma iza bibiga idan an je ne shi kamar yadda ya zo cikin hadisi iza dubigal ihabu fakat tahura aka hadisin yake idan aka jema fata to wannan fata ta samu tsarki amma fa duk da haka wala yusalli alaihi ba zai salla akan wannan fata ba wala yuba'u ba zai sayar da wannan fata ba saboda ba a sayar da abu sai mai tsarki mun gane ko yawwa to shikenan sai mu kwana nan sai mu tashi wala ba'asa bi salati ala juludi sibai abinda muka karanta muka dace Allah ya ba mu lada akai inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin amin nabiyil karim اللهم صل على محمد وارحم محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا يا الله كشاهد mu ruwa wanda yake mai tsarki mai daɗi ya Allah ka shayar da gonakan mu ruwa wanda yake mai albarka amin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin